العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقوى أحسن البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشير لي قوة الجمال الآخرة الثانية كان شكرا دبول الذي هدو لكم أربعين دبول bayan jiran manzo daga makar zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma cikin baka yau sha uku daidai ga watan daya a dubu biyu da ashirin da uku wannan sura ta bakwai al'arab kuma za mu tashi aya ta dari da saba'in da biyar in ba kuma ta mun ce za mu koma kan aya mu sake ɗauko ƙisar wanda aka ba shi ayoyi sai ya zane ya bar ayoyi sai shaɗin ya koma ya zama almajirin shi ko misali a wasu billah an gane ko? darasi na goma sha takwas tumalin zaki karanta mana aya ɗari da saba'in da biyar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون waɗannan ayoyi guda uku mun ci zamu sake koma kansu musamman ne aya ta farko da karatu mana aya ta ɗari da saba'in da biyar Allah ta'ala ya ce wato alaihim na allazi atayna hu ayatina fansalakha minha fa'abahu shaytanu fa kana min al-ghawi Allah ya ce ka karanta musu ya rasulullah labarin wannan da muka bashi ayoyin atayna hu ayatina amma mai biyo baya fansala kamina sai ya sabuli sai ya yi fatali sai ya yi wancan kali ka so fada hausa ce daga ayoyin nan a sai shaɗin yi shi suka ce malami da ya kamata ya zama na allah sai ya bi duniya da ba ya saki hanyar allah ya koma da wadda shi sai shaɗin ya da kayan mara ce to ai kai malami na yanzu wanda aka ci shaidan kuma yana bin shi to lalacewa ya lalacewa ke to wai wani mutum shan sai bari kuma kan magana a nan tafsirai guda uku misali in ka ɗauko su tafsirin imam tabari Allah ya hamshe shi da imam abu abdullahi qurtubi Allah ya hamshe shi ta kuma ibnu kathir ad-dimashqi Allah ya tuka shi duk sun ɗauko bayani akan wannan mutum sai dai shi tafsirin qurtubi da ba sun ce da qurtubi wani lokaci akwai abuwa mawdu'i akwai isra'ila da ba ciki abin da bai inganta tafsirin da zaka ce ya fi kusa da wato ya miƙa maka nassi hadisi ya fassara ayin aya tafsirin ibn kafir sai kuma shugaban su gaba ɗaya al-imam abu ja'far ibn jarir bin tabari to zan ɗauko mana daga tafsirin ibn domin misali shi al-qurtubi yana cewa shi wannan mutum ba da Allah ya ce mun bashi ayoyin mu sai da take har ma yana kalan al'arsh saboda ilimi jiran qurtubi wannan suka ce ka wannan magana fa sai sake duba ta a majalisin sa akwai kuttunta wanda dubu goma sha biyu ka san ba ana mutum ne ko sai suka ce kai wannan magana ita sun sake duba ta sannan suka sake cewa ai ɗaya daga cikin ma annabawa ne aka ba shi aya ya kafirci malam suka ce ƙarya ne da san Allah ya ba da annabci wanda ya sala da karshe to da ka yi sai tuna tsuwa da zancen da ibnu kasir ya ɗauko saboda fayyace mana wannan aya watlu alaihim sai ke cewa ji ibn kafir qala abdurrazzaq ya fassara maka aya da hadisi da nassi abdurrazzaq as-sanani kira ai musannaf shi kuma ya samar da gaskiyar sauri ya rabar isnadi saboda al-isnadu min ad-din ji musulunci cikin muqaddimar shi ya ce walaunar isnadu laƙala man ƙala rasha shi ya rabu da wani magabata ne daga sanar sauri shi kuma anin ɗa'amash ta ce malami ne mun shakaranta wa rasa ya ɗa'amash suleiman ibn bahara rafi daga masu shi kuma daga abin tuha an masaroki an abdullahi bin masu ya koro maka isnadi don fassara wannan aya zuwa ga ɗaya daga cikin makarantu na tafsiri abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mai wuta dan mas'ud yana son ya fassara mana wane ne ka karanta mana watlu alaihim naba allazi atayna wane ne allazi wane ne wanda Allah ya shi ayoyin ne da lafiya muna so mu san shi da kuma koyi shi to sai dan masudi ke cewa ai wanda aka ba shi wannan ayar yace huwa rajul min bani isra'ila yuqalu lahu bal'am ibn abra dan masudi wani mutum ne ana ce da shi bal'am dan abar muku abinda muka saba bal'am dan ba'ura shi ma wannan sunan akwai shi amma ibn kasir da wannan ya fara gaya sunan shi bal'am dan abar to kuma idan muka koma zuwa ga tafsirin sahabbai an yi kyakkyawan koma don su ne ɗan almadrasar muhammadiyyar ula suke da abin da ake kira wato first hand information abin da ake kira tsarin karatun boko primary source almasajir al'awaliya sau da ka fassararsu abin a jingina da ita a bar a izina ce saboda sun ɗauko daga bakin annabi kuma shi ke bayanin ƙwa'ani ya ce wani mutum da daga banu isra'il ana cewa da shi ko ana ce da shi bal'am ɗan ɗaba yace waka barawahu shuba haka shuba shi barawuto shuba ce ibn al-hajjaj abu bastan wato al-basri babban malami muhammad ibn ja'far wanda daga cikin rijalar kutub sunna arabtu wa ghayru wa'idin ba shuba kadai ba da fiye da mutum ɗaya ma haka suka ce sunan shi bal'am ibn abar don ka sami wane ne wannan mutum ko ba haka muna son mu yi navigate muna son mu yi scouting mu zama yan scout mu bincika mu ga wane ne wannan mutum harafin shi kuma ya ce wa kala sa'idu ibn abi uruba an qatada ta hanyar qatada mun ji daga ibn abbas ko daga katada shi kuma samu daga Allah ya Abbas yake cewa huwa sayfiyyu ibn rahil sayfi dan rahil qala qatada wa qala ka'ab kana rajulan min ahli al-balqa wa kana ya'lam al-ism al-akbar wa kana muqiman bi bani isra'il wasu kuma suka ce shi ne dai bal'amu ibn ba'uwa to menene ya faru an ce a lokacin mutum ne wanda in yi addu'a tafi yake Allah da kusa saboda Allah ya ba shi al'ismul a'adar in ya kira Allah da ismul azim to shi ke nan Allah shi ne suka ce saboda matsayin shi makamil da ƙurtubi ya nuna har ma yakan kaza al'arashi saboda tsabar sallah arabtun to sai ya zamanto lokacin da annabi musa ya zo da sako ta nazarar nasari to sai ya zamanto a kowane basarake a ƙauye musa ya aike shi je ka da sako kafin na je gare su Allah ƙara musa aminci shi shi wannan basarakin sai ya jika shi da abin duniya sai ya fice sai aje duk wannan baiwa ta karatu kuma akwai mutane jabbarai masu matukar ainihin yi Allah tawaye annabi musa iji zai kai hari gare su don kira zuwa ga allah sai suka ce da shi bal'amu tun daga abinda muka baka na duniya kuma ga musa ya zo ka yi amfani da ismail a mana saboda ainihin annabi musa a rusa shi sai ce kai annabin Allah ne wa ke roƙon Allah to ta ga abin da maka baka sai kuma to shi kenan ba kuma bari addu'a din ko Allah ya sa annabi Musa a rusa shi kar da wasu kai tasiri kaga ya fada ne in ya tashi addu'ar sai ce Allah ka taimaki Musa akan waɗanda suka ce ka sa abin da kake faɗa kuwa sai ce ai harshen ne nawa Allah ya karya shi Allah ya kwace baiwar yanzu nan hasarar duniya da lafiya shi sa ko addu'a ma in nayi tunda Allah ke da kayan sai ya murda harshen madadin Allahumma surhum ala Musa sai ke ce Allahumma sur Musa alaihim suka ce isma ma taqul sai ce haka ba fallahu sallata akhadha minni hadhihi al-mu'min sai Allah ya riga gama da ni na cuci kai da magana ta yace to tunda dai abun haka yake wai madadin ya tubo kuma sai to shikenan yanzu ba abin da rage lahila kawai zan muku hila suka ce mai hila ce ku je ku samu 'yan mata zarata kyawawa ku tura su rundunar annabi musa banu isra'ila in suka gansu ba za su iya haƙuri su kyale su ba za su neme su kuma in suka neme su kai zina da su ai kun gama gamawa da su saboda ba da ke kyamun shi irin laifin zina baya da suka suka ci haka aka yi kuwa suka hambuɗa musu ‘yan mata zarata shi kenan suka faɗa cikin fasha sai mutanen annabi suka gamu da cututtuka na tsa'o shi kuma allah ta'ala ce shi kenan ya tare hasirar duniya al'afir shi ne kakan ji kakan da muke cewa Allah karka sa mai karatun bal'amu dan ba'uwa shi sa baka taba ji bawa shi yana suna bal'amu ba duk da kama kame shi ya san yi ba ya ce حسبنا الله ونعم الوكيل ya zama kamar kai wannan takeice ma'anar ayatu watlu alaihim ka karanta musu na ba'allazi labarin wannan da atainahu ayatina muka ba shi ayoyinmu fansalaha minha sai in salaha in ka ce in salaha wato sai ya sunce ya fice an gane ko gabarin ita aya ko kuma ayoyin nan shine fansalaha minha an gane sai shi ɗaya to kalmar aya in ka ce aya a ƙwar'ani aya takan zo a ma'anoni guda shida kalmar aya aya Allah kan ambaci aya a ƙwar'ani amma ana nufin ɗaya abu shida idan kuka ji su to sai ku fahimci wacce ayar ake nufi cikin wanda muka karanta domin Allah ta bayyana cewa allazi atainahu ayatina aya kan zuwa ƙur'ani ana nufin alama kawai aya kuma kan zo wato ana nufin ayoyin ƙur'ani ƙwarai kuwa aya kuma kan zo ana nufin mu'ujiza a ƙur'ani aya kan zo a ƙur'ani ana nufin abin lura ga mutane abin izina kawai a mataki na na nawa kenan eh aya kan zo ana nufin alkitab littafi na shida aya kan zo ana nufin umarni da hannu ga su da ke aya kan zo ana nufin alama misali ya ce wa min ayatihi an gane ko an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar kaga ai daga cikin alamomin da ke nuna samuwar Allah dan suka ce aya a wa a cikin sautu ana nufin alama ce kawai sign ɗinkin na biyu aya kan zuwa ƙur'ani ana nufin ayoyin ƙur'ani misali huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun wa kalam kaga ba ayan gurba ake nufi ana nufin ayan qur'ani na uku aya kan zo a qur'ani amma ana nufin mu'jiza misali Allah na cewa falamma jaa Musa bi ayatina lokacin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin a yace wal qad atina Musa tis'a ayatin bayyinat ayat anan ana nufin mu'jiza ko ba haka ba hannu sanda dalilin kuma da masijiya an gane ko aya kan zo a ƙur'ani ana nufin mai abin lura kan waje annab na maryama wa ummahu ayatan wa awayna huma ila rabwatin zata qararin wa makin rabwa kuka ce rubuwa wata qara mun sanya annabi isa da maman shi a matsayin aya abin lura kawana abin lura tun da an yi shi ai babu kuma kaga aya ce na fata an gani akan cika aiwa ne aya ne wajen kwarin nan ana kudin da kai ai abin lura ne ake nufi sai a rantu sannan kuma na shida aya kan zo a qur'ani ana nufin qur'ani kawai misali a suratul jafiyat يسمع آيات الله تتلى عليه أي القرآن أتفهم الجافية نشد الآيات كنزو أنا نفهم أمرني يي دهني كبري أما الله يكرس آيوي مثال أصلا شوى كذلك يبين الله آياته للناس أي أوامر يي كنا وانا وانا هكا الله كبان آيويش معنى يي كربي to nan Allah ta'ala ce mun ba shi ayoyinmu cikin shidan nan wanda yake nufi na'am mun ba shi ayoyinmu falsafa minha sai ya ta gabari mun ba shi abin lura al'ibra yana nufin ainihin aya a mataki na hudu an ba shi abin da zai san tuko a lalima Allah ba wasa ba in kamar da al-qurtubi ya faɗa saboda yawan almajirai akwai kutunta wadda dubu goma sha biyu ana kar mutum ilimi ko kuma da ɗaki ga yawa abin lura sun abin da ba za ka bada ke shi wani ƙwarfi da Allah ko kuma saboda tsabar amsa in yi kalla ka sai kalla al'arashi kuma ya lalace haka to Allah ta'ala ke cewa tunda ta ga yi bakar addu'a ne akan annabin Allah saboda abin duniya ya saki hanyar Allah to sallah ce ba su labarin wanda muka ba shi ayin waɗin nan amma fan salaha munasi kalmar in salaha shi ne saƙulewa kaga gaka ce in salaha ran sallah idan aka fi da rabu namun na koma fata ne shi ne sarfe sarfe saƙulewa babu komawa ya saƙule gabarin abinda muka bashi ya fita har abada in tsokar rago jikin zai koma cikin fata da aka fede to shi ma zai koma ya yi nisa gaba da kai Allah ka tsare fa'at ba a hushe fa sai shi ɗan ya bishi fa kana min al-ghawi ya kasance daga cikin halakakku walau shi ina la rafa'ana biya da mun so da sai mu daga darajar shi bai hada ayoyi to bai hana walakinnahu sai dai shi akhlada al-ard ya koma ya bi duniya ne dan abin da aka ba shi na duniya ya halakar da shi da shi wata ba a hawahu ya bi son zuciya shi fa masalu ga misalin misalin shi kama sanin kalli kamar kare ki ya kare ki in in tahmil alayya al-haf aw tatruku al-haf yace ka kalli kare na in ka kai mai hari ka kai masa hari al-haf ta dinga ha ha da ina jin ka ma ka kyale shi zai maka haushi bai san alkhairi ba bai san shi shi ne misali shi wannan mutum bal'amun ba'ura ko ka ce kowane mutum misali nasir sa'adi shi ne ma'ambaci kowane mutum ba ya ce aiko tana mara kan duk wanda ya lalace ne nasir sa'adi rafi amma tun daga wannan ruwaya har ibn kafir ya koro a matsayin abin da ya inganta wanda bai inganta ba sai mu sa rariya mu ajiye shi kutun da wadda dubu goma sha biyu na ga arashi a kanan kuma ai annabi ne ya bar hanyar suka ci halalasi almawar da ya ce halalasi Allah bai taɓa da kafin annabci da lalataccen mutum son tukun da Allah ce annabi ne sai ba an tace tu haka ba ma ya kaddara Allah ya bashi mataimaka sa sai wanda Allah ya tace saboda kai shafi daraja annabci daga nan zaga ne halakar masu zagin sahabi sarki na Allah bai yi zaɓi shi ne ma nan maganarsa yanzu kai ko gwamna aka ce ga gwamna a jiya kyan ke sai an tace tukun ya naɗa kabinet ɗin ba ka ake ba minista sai an je majalisa ba sai an maka ƙeƙe da ƙeƙe tukun kada ka wani to ku kenan a tsarin duniya sai an je an yi sikirinin an tace yanzu Allah ya aiko annabi kuma ba shi sahabon da suke ba na kirki ba ta ga bacewar basira ta kare abin waɗannan la'anin mutu masu zagin su duk mai hankali sai ka ci a kai shi majalisa ta sai an tace ya kirki shi sai an maka kasan kwarai ma sai an maka bankaɗe sai ya taɓa yin laifin shekaru goma da suka wuce ba shi ba cancan da ɗan adam ke sai ya tace to ta yaya Allah zai aiko annabi Allah wanda shi ya san komai kafin komai ya zama komai ya san komai sannan ya bari a ce ba annabawan shi sahabbai mataimaka ba mutane kirki ba tun da irin wannan ake Allah ya shi da halaka to lafiya jama'a sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da mun ga dama haka ne ayar ko la rafa'nahu biha walakinahu akhraja ila al-ard wa tabaha misalin saka makkare ne in tahmil alayhi kare in kai masa hari yalhaf zai dinga bude maka bai harshe yana ha aw tatruk yalhaf ma ka bashi ne haka yake na'am sai ce zalika wannan shine misalin alqawmin ladina tabu'ata misalin mutanen da suka karanta ayoyinmu Allah ya ce faqasasul qasasa karanta musu kisoshin faqasasul qasas نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من العلماء يسوس ربك يوسف ما في كاون قصة قرآن يا ترى تبدأ من يا أبو داود tauhidi hukunce-hukunce kisoshi la'allar mai tafakkaru da fatan za su wa'azu sa'a matsalƙon fir da irin wannan misali na irin mutanen da sun kareta ayoyinmu wa an fusafin kano yarlin suna zalantar kansu Allah ka tsare amin ci gaba
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم
man الخاسرون yahdi Allah fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shirya to wannan fa shine shirye shine Allah ta lawo gudu wanda Allah ya shirya wallahi duk rugun tsumin duniya ba zai bata ba Allah kara mana shirya duk duniya ta zo da kere-kere dinta da makirce-makirce yana nan akan imani inda za ka tura shi inda ya ɗane shi ne ka ce je karatu waje turai kaza kaza zai je da wani ake bayan da to sun ce a mai da hankali a kiyaye ya danganta ga irin abin da aka ɗora ma yara na fahimta da fasaha ta fiye bai zama garanti ba ka ce ai ina ba ta haddan ƙwararri ai ba ta da matsala barin tura ta ingila karatu ita kaɗai Ya? wannan misali ne ke ba ɗan mija ya kare wani ba ya mace amma suna yi da yawa daga cikinsu ba tare da kulawa da haƙoƙin 'ya'yan ba ba ka tura mutum a kogi ka ɗaure mai hannu ta baya sannan ka ce a kulka jike da ruwa kai mai adalci duk wanda allah ya shiryar shi ne shirye wa mani yudlil fa'ula'ika humul khasirun wanda kuma allah ya batar waɗannan faso ne hasararru taɓaɓɓu waɗanda ba su da rabo اللهم لا تجعلنا من الخاسرين شكرا
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذرعنا خلقنا كده كده ذرع كده يذرعكم فيه يخلقكم فيه الله يقول تبس منهلك تام جهنم هم؟ كثيرا كصومي يوا ندق الجنة akwai aljanu da yawa yan jahannama wal'ins da mutane a'udhu billah dalili lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zakata amma sun kasa fahimtar gaskiya da ita ga zuciya to kaji matsalar ke ashe zuciya tana da function tana da aiki wannan zuciya da Allah ya kunsa mata a kirji misali Allah nawa ne Allah ɗaya ne shi ya yi annabi muhammadu annabi shi ƙwa'anin nan duk harafi allah ne ya faɗa kuma duk mutum zai iya fahimtar wani sako kuma ya zo mai malamai ba su yi kamfar bayani ba amma ya ce ya ke ƙin ganda magas da ga ai mutum ne da ga yana da zuciya layan kaho na biya fasa fahimta ita kuma zuciya daga cikin aikinta daga gaskiya ta gamsu da shi ta kunsa shi ne aqida ke to su waɗannan da Allah ya ce mun halitta ma jahannama kaso mai tsoka na mutane da aljanu da mutane saboda lahum qulubun la yafqahuna biha ay bil qulub dinkin wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ga su da ido gwagwa amma ba su gani ba su gani suna gani ba yanzurkum la yubsirun annazaru daban albasar gani da gululun ido daban amma gani na basira daban shi sa Allah ta kai ko yanzuru ne ko on la yubsirun suna kallon ka amma ba su da basira shi sa ba shi ke cewa wato basira ita ce gani kana iya zuwa misali ka je ka kalli abin da za ka saya a kasuwa kaddara doya kai iya ganinka mai kyau ce amma tun da ba harka ka bari baka da basira akwai wani ganin da ba kwayi da ke gani shi kun gane shine misalin basira da kai to su waɗannan da Allah ta'ala ya ce suna da wato mun dasa ma jahannam mutane da yawa aljanu da mutane matsalar suna da zakata ba sa fiƙiu ga su da irin duna gulu-gulu ba sa gani-gani irin na basira sannan walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa fato-fato amma ba sa ji suna ji ba eh ji na gane gaskiya ji na kunne daban ji na aji an ɗauka shi ma daban rafton to sai Allah ta baraka wata ala ce ula'ika kal an'a kaga waɗannan ga zuciya ba cankar gaske idanu ba gani na basira kunnuwa ba jin gaskiya to waɗannan kal an'a ya kamar dabbobi ko da wasu ɗin su da ai kai dabba ne ai zaki ne zaki ne amma sai ka ce al'an'an dabba wadda ana iya jin daɗi da ta fuska a yanka a ci jaki ba a cikin al'an'an haka ne raƙuma shanu tumaki da awaki su ne azuzuwa ɗin ba ne fi kara da ƙananan dabbobi to aka ce mutum a yi kai ne akuya shi ba zagi ba ne saki ne to tana cikin al'an don ana yanka a ci a taƙaice duk mutumin da aka dabbantar da shi ba daidai ba ne saboda nau'i ne na saukar mai da kima da daraja shi to Allah ya ce to ai su irin waɗannan da suna da zuciya ga idan kai kake musu tsammanin mutane ai dabbobi ne yawa suna nan da yawa ai mutumin da zai tinkari jahannama ya ce ta ai kai na ya waye wai dabba Allah wanda zai ke lafin ya zaga mutane ce da ne ba ina wuta ai dabba ne ai dabba ne mutumin da zai kashe ma wato club na gidan giya dubu ɗari biyar a lokaci guda da ya kashe wa masallacin unguwarsu naira dubu goma yawa nan dabba dabban dabbaro ke a wato yana ganin sallah ya ƙi a taƙaice ga zuciya ta gane gaskiya ga ido ta ganin gaskiyar wannan hujjoji ne kenan aka dora maka to sai Allah ta'ala ya ce waɗannan ai kamar dabbobin sai ce balhum abal to ya sun bi dabbobin ma bacewa ai tunda dabba ai ta ce ba ta da hankali shi kuma da hankali ulaika humul ghafil ka gan su nan su ne ghafalallu rafkananu ita kuma ghafala ita ce katsewar gane daidai daga zuciya da niyyar ko da rashin niyya da aka suke kiran barci ghaflatun tahajjumu al-arqam wata irin rafkana ce da take kai mu zuciya farmaki ba kama sani ba shi yasa ba wa shi ke ce bacci barawa ya bada ce barawa kuma kanin mutuwa ne ko shi kama bacci kanin mutuwa ne da wanda ya bacci ya mutu kamar da Allah faɗa sautu azuma amma abin da muke yanzu da karin magana din sukan ce bacci barawo dalili lokacin da zama kuma ka sani to Allah ta'ala ce waɗannan masu wannan sifofi ga falallo ne aya ta gaba ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى يا تبت لعل سنة كاو لله الجر والمجرور alwawu lil'istirina harfin gani an gane ko ya tabbata da Allah sunaye shi lafzin mis ne ko lil'istirina al'idin istirina yani alfanu husna mustahaqqatu lillahi rabbil alamin Allah shi ke da sunaye mafi yake saboda alhusna mubaraga ne na alhasana amma a bangaren ta'anifanci namiji sai ka ce ne al-ahsan husnul tayyib sunaye mafi kyau na Allah fad'uhu biha to ku roƙe shi ciwa biha da su su wadanne sunayen Allah ne na suna da yawa amma hadisin da ke cewa 99 kan inganta kwarai kuwa hadisi ne ingantacce sahihi thomas malamai suka ce ba ana gaya maka iyakansu ba ke amma ka ce wani yana da ainihin motoci guda biyu to ai cikin wannan magana ba abin da ke nuna iyakansu kenan da ya ce wani yana da motoci guda biyar kacal a magana ta da don ya ce kacal Allah bai ce walillahi asma'ul husna kaza kaza faqat ba yana da sunaye kyawawa to ku roƙe shi to da ka wanda ya zo lissafi ya ce su ne kaza kaza kaza ya hada gaske akai arrashid wannan bai yi kaza mun sha faɗa an rashi ba suna Allah ba suna ka ba ka sanya maɗa suna abdurrashid an rashi ba ya cikin sunayen Allah kai dama jalil ba ka ce abdul jalil balanda na ka ce musulun mutum abdul jala wannan jalil ce ka ce abdul jala la samu littafin babban malamin al'imam da allama mara da shi da mutane wato alƙawa'ilul musulun fi asma ila sifati bil ula wani tafin shekh malami profesa abzakbar dan amus abba malami a madina inda ya koro adadin sunayen nan ka'ida ce mai kyau daga cikin sunan allah babu arrashi suna nan da yawa wata nan za mu kawo muku wata ce ga wanda suka inganta kamalar jimina islamiyya ake karanta mana a saboro a rashidu shi kansa wanda ya ambata ba sun shi ba majihuli kuma akwai sunan da yake na ala ne yasa ba kwasa suna in ka sa maɗa sunan abdul awon ya yi kuro ya yi ya yi ku kawo dalilin allah ya kira kan shi ɗal'awon هو الأول والآخر هو الفجر والباطل إن كسام هذا عبد الباطل زلبا أما إناني يكرا كنش الرشيد ده الله بعد آية كواحد يسي بغير سامو كلمة الرشيد أولي أكل ذكر ذكر أو آية في القرآن لما هو مشاهد akwai sura da goma sha sun hudu kuma duk sukan zo da ma'anan fa'il wa ma'amuru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna ba rashid ma'anar rashid guided wanda aka shirya shi to wa shirya da kar kuma ka ce a ma'anar ainihin fa'il dalar shi Allah ya kira kan shi ar-rahim fa'il ai kuma kashi Allah ya kira kashi ne ya kira kashi kuma abu ne muhimmi in za ka kira sunan Allah kana da wata bukata ka ɗauko sunan da ya fassara bukatarka sai ka kira shi wazi ba misali na ya ya aliyu ya ubangiji masani allin ne to kaga addu'arka ta yi da ne bukata akwai wani misali kuma ya razzaku urzuqni ya mai azurtawa kaga sai ka ce ya qabilu ya mai damkewa ka azurta ne to so kake a damke maka din shi ne suke cewa likulli du'a'in ma yunasibuhu min al-asma' kowace addu'a akwai sunan da ya dace ya ƙaha ya ne rinjaye ka ba da rinjaye misali turaka sai ka ɗauki suna da ya fassar addu'arka sai ka roƙa shi ne fada uku biya وذروا الذين يلحدون في أسمائه الله شيء كان وحنا لكي بوقيوا شيء معنى الحادي shi sa ake kiran kabari da suna lahadu a ganin mu kabarin wani iri ne shakku muke yi a yi uwa da ya wanda za ka ji makabartan madina albaƙi ba shakku suke yi lahadu don da za ka dubi cikin ba za ka ga yara ba ya ake sa gawa ba to su a cikin rami sai a zo bangon kabarin sai a yi rami can cikin loko to shi ne lahani saboda ya kauce makasan zuwa tsaki hana ake tsofa mutum ya Allah fatun to waɗanda suke ai asalin ilhadi kaucewa daga hanyar ne to Allah ce kabar waɗanda suke kaucewa wato cikin sunayen Allah misali Allah su ce Allah al-ahli su ce al-uzza almanan su ce manat manyan gumakon ƙurishar ke lata da uzza allah ce ƙyar su wanda suke ɗauko sunana su bankara su ba sunan gunki don ko da ayyar da mutum ɗauki sunan allah ya canza ya ba wani wani misali ko raya al'adu irin da kafirai a ratun irin su bon fire da ɗalibai ka yi aka je ainihin nys al'adar kafirai ruwanci kuma sai sun tsare su suke yi a ke kana masu ne kana yi wani kage sabis wani kage sabis ina musulunci ina da su ta ɗinka musa fallahu musa sauran allah ta ɗace kyale waɗanda suke bauɗewa cikin sunan allah sai zo na makamu ya amalu za a saka musu abin da suke aikatawa ci gaba وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا cikin waɗanda muka halitta akwai ummatin jama'a kalmar umma umma umma kan zo a Qur'ani a ma'ana tara inda lokaci mu koyo su gaba daya domin hikimar irin wannan tafsiri saboda ka san kalmar da Allah ya faɗa ina ya kamata na kai ƙarfin kalmar umma kan zo a ƙur'ani ana nufin curin mutane kan usbatun bananan usbatun inda a bana nufin labarin malamin usba umma ta kan zo ana nufin milla addini umma ta kan zo ana nufin shekaru yan kaɗan umma kan zo ana nufin mutane ko da masu yawa umma kan zo ana nufin jagora umma kan zo ana nufin al'ummomin da suka daɗe da mutuwa sun tafi kamar adawa da samurawa umma ta kan zo ana nufin al'ummar annabi muhammad umma ta wasu baki umma kan zo ana nufin kafirai a mataki na tara umma kan zo ana nufin halittu kawai ga su dake dake umma ta kan zo ana nufin usba curin jama'a misali a cikin wato sura ta biyu albaka wa min zurriyatina ummatan muslimatan la jannah ko ya Allah ka sanya cikin al'ummar ka wato wato cikin ainihin zuriyar Allah ka samar da umma shurin al'umma haka ma kuta lafazi suka sani suka fasara wannan na biyu umma kan zo a Qur'ani akwai irinsa kuma da yawa irin wannan tilka ummatun qad na biyu umma kan zo a ƙur'ani ana nufin addini addini milla milla milla da abikun Allah na cewa kanan nasu ummatan ai kanu ala millatin wa umma ana kana nufin milla ne misali cikin sura ta biyu bakara aya mutan umma kan zo ana nufin kawai 'yan kwanaki kaɗan ko shekaru 'yan kaɗan misali wala in akharnahum wato ila ummatin ma'adu inda za mu jinkirta ainihin azaba akharna anhum inda za mu jinkirta azaba ga barin kafirai ila ummatin ma'adu ila sama zuwa ɗin shekaru amma sai Allah ya kira shi umma a biyu kenan na uku Allah ta'ala yana cewa wadda ka raba da ummati cikin surat yusuf sai ya tuna ba da umma ai ba ka ci ba da umma bayan ne yan lokuta ake nufi amma kuma umma Allah ya kira to ga kalmar umma ka san ina ya kamata ka kai fassara din ba ka ba sai kai cha kuɗi kuma littafin Allah ba shi yasa wannan ilimin na sha gaya muku ana kiransa ne alwujubu wan nafair umma kan zo a ma'ana ta hudu ana nufin mutane sabanin usba ta farko qaumun mutane a ya wato a barbaje a cikin wani yanki misali an takuna ummatun hiya arba min umma dan kada wasu mutane ya zama sun fi sauran kwari wajen samun sura mai lamba 16 aya mai lamba 92 walikulli ummatin ja'alna man sakana ay walikulli qaumin kenan umma a ma'ana ta biyar kan zo a ƙorani ana nufin jagora limani misali allah ta'ala yake cewa wani kulli la'ina cewa inna ibrahim kana ummatan ai kana ƙa'idar jagora amma ya kira shi ne al'umma a cikin suratu wato annahali aya 120 sannan al'umma kan zuwa ƙur'ani ana nufin al'ummomin da sun riga sun tashi daga aiki ba misali alana cewa misali kamar kafirai da sauransu ya ce wani kulli ummatin rasuli duk al'ummar da ta wuce aiko musulunci wa in min ummatin illa khalafiha ai al'umma ne wanda suka wuce shi umma annabi amma ana ta bakwai umma kan zo a ƙur'ani ana nufin mu al'ummar filin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam misali Allah na cewa kuntum khaira ummatin kuntum ku ake nufi al'ummar sassu cikin ainihin wato sura ta uku aya ɗari ta ainihin goma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata umma anan mu ake nufi ne ake nufi za ka samu wannan cikin bakara aya 143 a mataki na takwas umma kan zo ana nufin kafare ne zalla kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qalbu haka muka aiko ka ya manzon Allah cikin wata al'umma wanda an wuce ta su al'umma kafaran muka yake yi domin a nan aka aiko shi sakon kuma sai ya bazama zuwa ga dukkanin duniya a rahtun haka kuma allah na cewa qad khalat min qablihim min qabliha umam cikin suratul ra'd sannan a mataki na tara al'umma kan zo ana nufin halitta kawai misali wa ma min dabbatin fil ardi illa wala qa'irin yadiru bizana illa umamun amsal umar ba a taɓa samun wasu mutane a ban ƙasa ba ko tsuntsuwa da ke tuffikawa face al'umma ce irin ma'ana halittu ne wannan yana da matukar muhimmanci kamar da na sha faɗa a duniyar tasiri daga kowanne filin da ya kamata na ba ta gane ko ko da hausa ne wa iyakun ko da hausa idan ka ce riga da riga tare da alaƙar sun nuna amma mutum ba ɗaya riga riga da shi ce riga la riga ne tufa riga tabo gyaran shinkafa da mata ke yi riga to sai kaga a rubuce ai tana riga kace au ashe mata ma suna yin riga to ka gane ba ne ba ka kuma cikin siyaki an kawo mata shinkafar to kafin ta dafa sai ta fara riga kai kuma da ba sai kace ai an kawo kafin ta fara sai ta fara riga bakakken nawa ne RIGA kuma idan baka da contextualization misali sai ka fara cikin kuskure na sha ba ku misali ko na sha faɗa na ba shi shawara ya nemo maganin shawara da bambanci tsawamanci na ba shi shawara ya nemo maganin shawara cikin biyun wanda kake so kai shawarar farko shi ne shawarar ya nemo maganin shawara kuma a kan ciwo to in baka aji kowanne a layin shi ba to sai ka ɗauki na farko ka kai ma na gaba na gaba baya misali to diyar yana da irin wannan misali da turanci in ka ce i told my close friend to close the door close close na gaya ma close friend aboki wanda yake na kusa to close the door yayi amma ku bin spelling close the da bambanci da bambanci da rubutu da furtawa amma ni na san amana sun bambanta me zai fiye ce maka abin da ba to wannan muhimmi ne qur'ani ya kan goya ambaci kan da ka dauki misali liman ai ya fara imam kan zo ana nufin jagora an gane ko in ga alaka imam imam imam kan zo ana nufin allahul mahfuz wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin bi lahul mahfuz imam kan zo a qur'ani ana nufin at-taura ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة إمام كان زو أنا نفل حين الدكور شاوى كيبي وإنهما للإمام مبين إمام كان زو كما أنا نفل ريكورد na aikin tashin kiyama yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ran da zamu ce kowa ya zo da kuma littafin aikinsu a karanta karanta wannan muhimmi ne a ilimin tafsiri ana kiransa ilmin alwujuhu wan nagha'il hal waqt to wannan aya da muka dauko ta Allah ta'ala nake cewa wa mimman khalaqna umma illa zan tambaye ku wannan umma ta aya ta 181 cikin wannan jere guda tara inda kun saurare da kyau wannan kike ne Ina wani soyayya. Hikimar wadai shi ne a riƙe, a kuma kawo saboda haka Allah ya ce wa mimman khalaqana daga cikin waɗanda muka halitta mun halicci ummatu wata jama'a yahduna bil haqqi waɗanda kan gane makansu hanya ta hanyar gudu gaskiya wa bihi ajalun da kuma gaskiyar suke gudanar da rayuwa ta adalci ba wa zalunci na rayuwa nan Allah kuma arzikin Qur'ani da fahimtar Qur'ani da aiki da shi ya zama jagora gare mu ya zama haske gare mu a rayuwarmu jagora mai ɗaya kewa a kabarinmu ya zama mana wanda zai ja mu zuwa ga aljanna ba zuwa bauta ba subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
tafiya yake cewa ya yi tafiya ya dawo kafin rana ta faɗi to zai rama sallolin da kasar ne ko kori idan mutum ya yi tafiya misali kaddara mutum ya tafi lagos da kaga da ganin zuwa lagos ya fi kasar domin zuwa korawa kasar misalai misali to sai mutum yi tafiya wanda tafiyan nan ya kamata ya mata kasar to kuma misali sai ya baro inda ya tafiyan nan bai samu ya kasar nan ba har ya dawo gida kan damar ya ci amfanin kasar sai ta kubuce nan an gane ko to tun da bai samu yayi ba kuma a ƙasar ya taho da ita gida har rana ta faɗi to in ya dawo zai ramata a ƙasar ce na halayen amma muddin ya bar damar ƙasar bai yi ba har ya dawo gida to maganin ƙasar kuma ta faɗi da kai dole ya ramata a ciki yadda take allah sa an fahimci amsa da ke wallahu alam
dangane da wanda suka sawa 'ya'yansu Abdulrashid ko Abduljalal ko Abduljalil ya yi kamata su su yi a yanzu ya'yan ko iyayen gaskiya ne yana tambayar waɗanda suka sanya ma ƴaƴansu suna abdulrashid in mace ce kuma amatul rashid ko abdul jalal ko abdul jalil suna nan da yawa suna da su gaskiya ba suna ana ya za su a ai mai sauki ne annabi sallallahu alaihi ya canza ma ɗaya daga cikin matansa suna daga barratu ya ce ki koma ainihin juwairiya cikin abin da nake tuna da haka in ya tabbata sunan nan eh ga matsalar da ke akwai kuma wata ilimi da kai gare ba da kuma kun san zamani ne na takardu da shaidu na makarantu duk suna ɗauke da tsohon sunan ya sa ne matsalar ke ito ai mutum yakan je kushe abin da ake kira min ya sunan shi change of name affidavit yawwa ya je affidavit to swear in affidavit har yakan ce all documents remain valid bearing my former name and she tell you are covered all documents bearing my former names remain valid duk takardu da ke dauke da tsohon sunana sunanan ni ne ba wani ba tunda ka je shafi a jarida ka faɗa to nan ba ka da matsala kuma wani to ne saboda inda matsala tana da ce an gane ko a kota yarinya da ah, take amsa sunan wanda yake ba baban da wani ce ke wance kike haka ni na san mahaifin ki shi ne ba ya haka wallahi malam duk takardu na kaji ka ji to ai abu ne mai sauki wance ki je kotu mana ki yi wani abu da fara ai shi da Allah ce ulubu li abaihi huwa akhatu inda Allah saboda ka wanda ya sanya mada suna Abdul Abdurrashid to to kaga wanda yafi muni ma shine Abdullah Allah shi yafi muni saboda jalal ai sifa ce ba suna ba jalil kuma suna idan ka ce jalal to kai girman kenan kan shi ba Allah ba to abin da ke ce bawan girma shi ne abin da ke fara jalal shi ne asalin girman kanshi majesty sai ka sanya wada suna bawan girma wani girman to mai girma ko shi ne aljalili to shi ya ma kusa kusa to shi ma allah ya kira kanshi jalili yawanci abin da ke fara shi ba haushe suna iya mai daɗi sai sa shi za ka ji gani yawanci sunaye da ake sa suna shi nan ɗari ɗari ɗari da wani ne shi sunan shi tijjani sunan shi rufa'i sunan shi salmani dole ne ku yi haƙuri ma masu suna ma gaskiya ne ce ina ba da misali kuma a sai ka tafi da sunan kamar shi abu da fata an gane ko yawwa amma gaskiya ɗin ce yanzu misali ba wa shi baya kan sanya da suna buhari ba ɗan buhari ba suna buhari yu mutumin birnin buhara a uzbekistan a rasha kana ɗan sanar kafin kafin kanka buhara kai ɗan sanar misali to amma baka sani iyayenmu Allah ya ƙara musu albarka ya amshi su su kwaɗayinsu da aka ce mutum salihi ne sai su rana shi karka wuce wannan kan kwaɗayin danga to su sa maka suna ta tsina wannan ko fir'auna ne haka ba za su yaɗu so karka blame din su muna faɗa ne amma bai hana a bayyana shi alhamdulillah ko ko sai a je a canza na sha faɗa hata duk inda ka ji kulu abin ba wasu to mutum ne ce duk inda ka ji kulu awa kulu kuma sun ɗauko daga maganin mai ishirin ne alfazazi alfazazi yana yaban annabi ya ce hawa kulla majidin lilwara wa jalalati wa ja'a bi ayatin ma'at kulla kamati فمن شك فيا فهو حلف ضلالتي أفي الحق أفي الحق شك بعد ألف دلالتي تقدم هذه كده هذا مكان ده أصور أبا معنى النبي حوا صلى الله عليه وسلم يا ترى شيني حوا كل كون إن majid gero suka ce to kaga nan hawa din nan hawa ke kulla din nan kullu ke majid majid da ke kawai shi kenan kuma ban sai zai dai ya sarar da abin misali ya aka hana fiye da ilmi ba daidai ba ne saboda ka idan mutum yana da irin wannan suna abdul kaza kaza ba in zai yi ka canza mu in ko zai zama iskali a tafi a haka su kago a tafi jirkici kawai dai ka yi bayani ya so shi yaro da ta so ka ba shi da zai ci abin musa ta yadda shi nan gaba zai samu ɗan shirin su a yi ba mun taso a yi ma yaro ɗan baka uku ba ko ba a zane mutum ɗan kaza ne kaza kaza ko za ko nan zan haifu samu yi baya ba ka cewa a iyayen mu haka muka taso al'ada ba ku dalili kai mai yaro bille kai mai kaza kaza wa zai madan sanin misali da kuma kana kundin ba ma kundin magabatan haka suka taso la'alla ko saboda ko ilimin bai yaɗu ba Allah ya ramshe su ya saka musu wani tarbiyya da suka yi amma ba yana da kuma shi ke sai daga akan kuskure na fata an gani saboda ka inda yiwuwar ka je ka canza suna dan ka tafi sarsa daidai da sama jira in dai jalal ne ina ganin ba mu kawa sai na cin da musa saboda shi sifar ce gaba daya ba mu Allah ka dinga amma da shirka ce suna ne to shi ba Allah bane to haka shi ma jalal din misali saboda idan ka je dan komai ta maka daidai ka je kotu ka canza abin da zaka faɗa ko ai ga turancin sun faɗa duk takadduna na baya filin bai suna ne da suke so ba dama a ce kai kuskure domin doka kai da ta baka dama ka yaka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته